إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل تعالى فبها النجاة والفوز يوم الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإن من أعداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين العلمانيون أصحاب الفكر العلماني وما أدراكم ما العلمانية المسمى بلايسيتي بالفرنسية معاشر المسلمين العلمانية أو الفكر العلماني هي إقامة الحياة على غير أساس من الدين وعرفها البعض بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدنيا فحسب وتنقسم العلمانية إلى قسمين العلمانية الملحدة وهي التي تنكر الدين كليا وتنكر وجود الله الخالق بل وتحارب من يدعو إلى الإيمان بوجود الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهذه غالبا ما تظهر في بلاد الغرب وأما القسم الثاني عباد الله فهي العلمانية غير الملحدة التي فيها اعتراف بوجود الله والشعائر التعبدية مع الانحراف الخطير في تصور شمولية الدين لجميع نواهي الحياة فهي رفض في رفض لهذه الشمولية التي يقول الله فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عباد الله الإسلام هو الاستسلام لله في جميع شعون الحياة وتحقيق العبودية له وحده في كل الأمور كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلا تكونوا كهؤلاء المنحرفين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض معاشر المسلمين إن لتسرب العلمانية إلى المجتمع الإسلامي عموما والنيجري خصوصا أسوأ الأثر على نظام التعليم ومن تلك الآثار السيئة الخطيرة بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية جعلوا الإجازة الأسبوعية والشهرية في المناسبات التي تخالف شرعنا منع تدريس مادة التربية الإسلامية وتقليل شأنها في المدارس العربية الفرنسية أم فرانكو أرب تدريس مادة التربية الجنسية التي تم حذفها الآن فبارك الله في كل من ساهم في ذلك نشر الاختلاط بين الجنسين وإظهار العورات أثناء التربية البدنية المسمى ب APS إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس كما حدث لأحد الدعاة في منطقة أغادز أيها المسلمون اعلموا أن كل فساد في أرض المسلمين إنما يرجع إلى بعدهم عن شريعة الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم فتلك هي النتيجة فتلك هي النتيجة عندما تنبذ الشريعة عندما تنبذ شريعة الله وتقدس أهواء الإنسان الظلوم الجهول معاشر المسلمين عباد الله ينبغي لنا الحذر والتحذير من أصحاب تلك الأفكار العلمانية اللادينية نظرا لخطورتهم مثل الذي خرج هذه الأيام في وسائل الإعلام يعارض القرار الذي اتخذته الحكومة النيجرية من سحب مادة التربية الجنسية من المناهج الدراسية ولقد أحسن من قال فيهم قد أنكر الفساق شرعة أحمد وطريقة المبعوث بالقرآن وتنكروا التوراة والإنجيل مع زابورنا المخطوط بالعبران معبودهم قانونهم ونظامهم أعرافهم وشرائع اليونان فحضارة اللادين فيها جهالة وزخارف الدنيا حطام فاني أولئك الذين أولئك الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث حذيفة اليماني دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقال صلى الله وقال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فاللهم ربنا من أراد بلادنا وديننا بفتنة وشر فرد كيده في نحره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba da uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mosiya da jin tsoron allah maɗaukakin sarki da tsoron allah ne ake samun tserata a ranar alkiyama wasiya ta ƙarshe da allah ya muna alkur'ani wata koyau mantur ja'una fihi ilallah ku ji tsoron wani yini wanda a cikinsa za ku koma a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan a saka ma kowace rai da abin da ta aikata ba tare da an zalunci kowace rai ba ‘yan uwa masu girma Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa alƙur'aninsa mai tsarki wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin haka muka sanya ma kowanne annabi maƙiya daga cikin aljannu da mutane suna taimaka ma kawunansu a wajen yaƙi a wajen ƙiyayya da wannan annabi da addininsa da mabiyansa to musan da cewa daga cikin maƙiyan da suka shahara a wannan zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiyan addinin musulunci maƙiyan musulmai su ne wasu jama'a da ake ce ma al'ilmaniyun masu ra'ayin ilmaniyanci me ake ce ma ilmaniyanci da turanci da faransai suna ce masa laicite me ake ce ma laicite me ake ce ma ilmaniyanci ilmaniyanci wasu jama'a ne wanda suke ganin su suke da ra'ayin ba addini shi yasa ma a wani lafazi na laraba suna ce musu alladiniya ma'ana wanda su babu ruwansu da addini ko alladiniyun wanda babu ruwansu da addini ma'ana su suna ganin rayuwa daban addini daban wa'annan masu ra'ayin ilmaniyanci masu ra'ayin babu addini ko babu ruwansu da addini ba za a yi addini ba za a dama da addini a rayuwa ba sun kasu kaso biyu kaso na farko babu su a nan in ma akwai su a nan to a ɓoye suke shine al'ilmaniya al-mulhida su ne ilmaniyawa masu ra'ayin ilmaniyanci wanda su a ganin su ma babu Allah suna cewa biyu n'existe pas babu Allah kwata-kwata dan in babu Allah kenan wani addini ma za a yi kenan su a ganin su suna faɗin kamar yadda Allah ya bamu labari wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suna cewa mu fa ba wanda ya halice mu na ciri ya halice mu ma'ana ɗabi'a ce ta halice mu haka dai muka samu kanmu a duniya mu rayu mu mutu babu wani abu babu wani hisabi da ake cewa akwai wannan su ne ilmaniyanci almulhida mulhidai wanda su ba su ma imani da Allah ba to akwai na biyu su ne al'ilmaniya ghairul mulhida su ne masu ra'ayin laisite masu ra'ayin ilmaniyanci wanda su sun yarda akwai addini amma abin da ba su yarda da shi ba shine a ce komi addini yana shiga ganin suke su addini ya taƙaita ne kawai a masallaci in musulmai ne ba cikin musulmai kawai ke da laisite ba hatta a cikin kiristanci akwai masu wannan ra'ayin in musulmi ne yana ganin musulunci bakin sallah ne da azumi da zuwa haji shikenan amma sauran al'amurra na siyasa sauran al'amurra na yau da kullum sauran al'amurra na education ma'ana karantarwa babu wannan babu al'amari na addini addini ya shafi masallaci ne shikenan da an hito daga masallaci sauran rayuwa shikenan za a yi yanda ake so wannan kinan bambancin su da wancan su su sun yarda da akwai Allah amma sai dai ba su yarda da komi za a yi musulunci ba komi za a yi addini a ciki ba abin da ba su yarda da shi ba shine faɗin Allah maɗaukakin sarki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah yace ka ce rayuwata da mutuwata ma'ana rayuwata gaba ɗaya ta Allah ce rayuwata gaba ɗaya ina yi ina bin Allah a su bu yarda da wannan ba akwai lokacin bin Allah akwai lokacin da ba a bin Allah masu wannan ra'ayin ana samun su a nan ƙasashenmu mafi yawanci kuma a cikin 'yan boko a ƙarshe za mu ba da misali da wani da ya hutu a kwanakin nan yana zance akan wannan 'yan uwa masu girma musan da cewa shi musulunci shine miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki a cikin komai idan har kai ka yarda musulmi ne to ma alaika illa istislam fi jami'i umurika ba abin da yake akan ka sai dai ka miƙa wuya ga Allah a dukkanin al'amuranka a komai za ka miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki in dai har ka yarda musulmi ne in ba haka ba to za ka shiga a cikin waɗanda Allah yake cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd za ku yi imani da wani addini ku ki yarda da wani za ku yi imani da wani umurnin da Allah ya muku ki yarda da wani za ku yarda da sallah amma ba ku yarda ba a ce a cikin siyasa akwai addini za ku yarda da azumi amma a ce ba ku yarda ba a cikin ekonomi a cikin tattalin arziki ana damawa da addini idan kuka yi haka to kun zamanto munafukai yan uwa masu girma musan da cewa wannan bakar aƙidar ta laicite ta ilmaniyanci ta ganin cewa ba a yaushe ake addini ba ta yi tasiri sosai a ƙasarmu dalilin zakuwar turawa domin turawa su suka zo muna da wannan ra'ayin musamman kuma turawan faransa domin a samu wannan ra'ayin na laicite a duniya karo na farko inda aka fara samu shine kasar faransa kamin yaɗu a sauran ƙasusuwa abinda kuma ya sa a ƙasashen turai suka zo da wannan ra'ayin na laicite na babu ruwanmu da addini shine addinin su na kiristanci ya hana musu ƙere-ƙere domin kun san addinin kiristanci ya shahara da azuhud shine gudun duniya za ku samu a cikin addinin kiristanci ne ke da rahabaniyawa wanda su ko takalmi ba su sa kasu suke tahiya wanda ba sa aure wanda ba sa sa kaya masu tsada sai dai kwamfule guda wa'annan su ne to a lokacin sun yawaita sosai suna hana mutane bin duniya kawai ku nemi lahira sai kasance su ne ke shugabancin turai sai kasance duk wanda ya zo da wani sabon abu na ci gaba na fabrication ya yi inventan wani abu ko wani sabon ilimi da mutum ya kawo sai a yaƙe shi a ce ai dan ya shagaltar da mutane daga duniya ne to wannan yasa suka yi bore suka ga an hana su neman duniya su kuma duniya ce suke gani da ƙarshe suka tumɓuke addinin kiristancin suka ɗora son zuciya suka ce babu ma ruwanmu da addini addinin da yake hana mu nemi duniya zakuwar turawa suka zo muna da wannan ra'ayi na laicite shine raba siyasa ko al'amurra na duniya da addini wannan laicite zuwanta a ƙasarmu ko a ƙasashenmu na musulmai musamman a ƙasarmu ta niger ya jayo wasu manya-manyan aibubbuka a fannin ilimi ya jayo manya-manyan munayen abubuwa da musulunci ya hana mu ana yin su a cikin wannan addini ana, ana yin su a fanni na karatu na karatun boko daga cikin misalin abubuwan da wannan laisitekin ta zo muna da shi a ta hanyar al'amarin da ya shahi ilimi musamman na karatun boko shine bathul afkari ilmaniya yaɗa wannan ra'ayin na ilmaniyanci kaga yaro yana dan musulmi amma yanzu ya tashi shi yana cewa duyin na fa babu Allah shi ganin yake kawai rayuwa ka mutu ne ka kare ina ya koyi wannan ya koye sa a boko a wajen wa a wajen wannan turawan da suka sanya a cikin wannan macerkin tasu mafi yawanci ana samun wannan ra'ayin a cikin maciyar ta filozofi shi yasa zaka gani a me yake da suna a bangare na wanda ba literature a bangare na literature mafi yawanci an hiba filozofi karhi dan ana so a cikinta a sanya musu wannan tunanin abu na biyu shine ja'alul ijazati al-usbu'iyya wa shahriyya fi al-munasabat allati tukhalifu shar'ana zakuwar turawa sai suka sanya a karatun buku ranaku na hutu sai kasance an sa su ba ranakun da musulmai suke amfani da su ba maimakon a sanya juma'a wadda ake zuwa masallaci a yi ibada sai aka cire aka sanya same dimansh wanda musulmi baya da wata alaka da wata ibada a wannan kwanakin aka tilasta dole ran nan za ku yi aka sanya kwanje da ake yi na wata uku zuwa bayan wata uku aka sanya shi ma dukkanin shi a lokuta na kiristanci a lokuta na addinin kiristanci wanda ya saba ma addinin sai dai alhamdulillah dalilin samun jagorori na gari wanda muke fatan Allah ya ƙara taimaka musu akan gyara wannan fannin na ilimin boko sun jaye wancan ɓangaren na kwanje na biyu sun maida shi a ɓangare na ramadan kenan za mu iya cewa a wannan fannin an cin magace muna fatan sauran ma Allah ya sa a gyara na gaba zakuwar ilmaniyanci sai suka raba karatun boko da karatun addini alhali kun musulmi a ko'ina yake tare da musuluncinsa yake amma sai aka ce in ka zo boko to shi kenan ba kai ba addini maciyar ta uchid islamic wanda suke faranko arab ana musu wata maciyar da ake cewa a tarbiyyar islamiyya uchid islamic hatta 'yan faranko arab kin ba a bar su ba wannan maciyar kin yanzu turawa bayan sun yarda an sata kuma daga bashi suka mata makarkashiya wannan macirkin sai aka hudda ta idan za a yi babu ta ma'ana ana yi muku ita amma ba a ƙara muku ƙarsashin ku kula da ita kuma sai aka rage mata daraja sai kasance marmakin a bata a mekir suna katurven point ko kuma abin da ya wuce haka sai aka bata point kaɗan ya kasance a wajen babbar jarabawa ba a sanya ta aka rage mata da daraja maciyar ta ici islamic wadda ake koya ma yara musulunci a cikin mafaranko arabkin to wanda ba faranko arabkin ba su gaba ɗaya ma ba a sanya musu wata maciyar wani karatu da yake da alaka da musulunci ba alhali kuma ɗiyan musulmai ne yanzu zancen nan da nake muku yana daga cikin shawarorin da malamai suka bada musamman 'yan ƙungiyoyi allah ya saka musu da alkhairi sun yi kira har ma sun yi program na etid islamic sun miƙa ma gwamnati na a sanya shi a cikin makarantun nan boko yanzu mun zuba ido muna gani shin laisite ilmaninci zai bari a sa wannan tsarin na etid islamic a sauran equal wanda ba na faranko arab ko ba za a sa ba in an satu walillahi alhamdu kuma haka muke fata na gaba tadrisu ma da tarbiyyar jinsiyya bayan zakuwar laicite daga cikin sharrin da ta kamo na a fannin karatun boko shine sanya wata maciyar wata madda da ake ce ma education sexual wadda ake yin ta a karkashin maciyar kin af aka sanya ta me education sexual shine koya ma yara al'amari na jima'i al'amari na saduwa wanda wannan sun sa ya samo asali ne da kasashen turai kasashen turai sun jima suna koya ma yaransu wannan kuma abin da yasa suka sa wannan maciyar kin kamar yadda muka gayi a muhadara da muka yi ajiya shine suna ganin cewa idan aka koya ma yara jima'i tun suna ƙanana zai sa a rage sha'awa domin ƙasashen da aka yi yawan samun hwaɗe su ne ƙasashensu na turai to sai suka ce wace hanya za mu bi mu yaƙi wannan hwaɗe kin ma'ana namiji ya danne mace ya yi zina da ita ko abin da ya kama da haka sai suka ce ai hanyar shine a koya ma kowa idan kowa ya iya mafi yawanci yara ganin kwam ne ke sa su to in sun iya kenan ba zai sa su zo su yi wannan ba wanda mun yi bayani mai faɗi ba wurin faɗi da bayani bane akan wannan teorikin da suka kawo bayan sun sa wannan macirkin sai ya kasance abun kamar zawo ne aka ƙara ma ruwa bai yi amfanin komai ba to sai suka bazo shi a ƙasashen mu dan abun da suke fama da shi mu ma ya shahe mu kada sharrin ya ta'allaka da su su kadai yan uwa masu girma ita ma wannan macirkin Allah ya saka ma wannan gwamnatin da alkhairi da suka huddata muna fatan Allah ya dawamar da wannan huddawar tata kada a samu wata gwamnati za ta zo ta maido ta daga cikin sharrin laisite a fannin karatun boko shine nashrul ikhtilati bainal jinsaini wa izharil aurat ya haɗa cakuduwa tsakanin maza da mata da turawa suka zo suka sa karatun boko sai suka sanya tun primer yara mace da namiji za a aza a tabul guda kuma yara za a hana mu sanya hijabi a wancan lokacin hatta yanzu akwai lokunonin da ake hana ma yara sanya hijabi mace da namiji kun haɗa su kalas guda to ina laihin maza ɓangaren su da mata ɓangaren su wannan ma ba sai an cakuɗa su wuri guda dan dai yaran su tashi maza da mata su shaku da juna wanda kuma idan aka samu wannan mun san da cewa manzo Allah ya faɗa muna sharrin cakuɗuwa tsakanin maza da mata bayan wannan suka sanya wata maciyar ta APS APS shine motsa jiki motsa jiki a musulunci halal ne kai bari ma dai mustahabbi ne ana so domin kula da lahiyar jiki ne to amma matsalar inda take sai aka cakuɗa maza da mata kuma matan ma in za su zo aps king ba za a yarda su sa hijabi ba za su samu tsatsin kaya yan guntayen gwanduna haka su ma mazan siffar al'aurarsa tana hitowa tun a wannan lokacin sai kaga yara mata ba abin da suke kwaɗayi illa maza haka mazan su ma ba abin da suke kwaɗayi ba mata ba don me don suna ganin siffofin da suke gani a wajen aps tana gudu bayan ta yana zazzagi tana gudu gaban ta yana zazzagi yana kallo haka yana gudu ya samu tsan wando sifar aure shi na hituwa ita ma tana kallo da abin da ya kama da haka sai fasadi da yawan zinace zinace ya haɗu a cikin mi a cikin a tsakanin 'ya'yan musulmai wanda kuma sharrin sa shine abin da makaranta a hadisi nan gaba yan uwa masu girma wannan su ne kaɗan daga cikin sharrukan da wannan laisite ya zo muna da shi ma'ana 'yan ba ruwanmu da addini suka zo muna da shi a fanni na karantarwa a duniyar mu ta Nijar a duniyar mu ta musulunci yan uwa masu girma musan da cewa dukkanin fasadin da yake yaduwa a kasashen musulmai to yana yaduwa ne dalilin nisantar shari'ar Allah maɗaukakin sarki in dai kai musulmi ne in dai ku musulmi ne to wallahi duk sharrin da zai yadu a kasar ku dalilin nisantar shari'ar Allah ce kaskancin da musulmai suke fama a yanzu dalilin nisantar shari'ar Allah ce dalilin nisantar dokar Allah ce turawa sun san da wannan shi yasa suka hana mu ɗabbakar da wannan suke ƙoƙarin hana mu tare da son zuciyar wasu daga cikin magabatanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallata Allah alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim musulmai ba za su taɓa warware alkawarin da suka ma Allah ba na cewa za su bisa musulmai ba za su taɓa warware alkawarin da suka ma manzon Allah ba na cewa za su ɗaukaka addininsa face sai Allah ya ɗora maƙiyansu a kansu suna ƙwace musu dukiyoyi wannan shine abin da muke a ciki ‘yan uwa masu girma wannan shine sakamako idan muka kyamaci shari'ar Allah muka yi nisa da ita muka gummace ma ra'ayi na mutum wanda yake da siffa ta zalunci da siffa ta son kai yana da kyau mu faɗaka mu yi hattara sannan kuma mu yi hannunka mai sanda da masu irin wannan ra'ayin a cikin ƙasanmu da wajen ƙasashenmu don saboda haɗarinsu a rayuwar 'ya'yanmu don saboda haɗarinsu a addininmu don saboda haɗarinsu a ci gabanmu musan da cewa a 'yan kwanakin nan an samu wani mutum wanda ya hutu yana inkari da ƙiyayya da wannan me yake da suna dokar da aka hudu ta hidda wannan maciyarkin ta ne ta me yake da suna koyar da yara ilimin jima'i a cikin tele a salulin ne wanda yake so zai iya ganin wannan bidiyon da kuma sunan musulmi ne amma yana ganin don me yasa za a hudda wannan maciyarkin wai a ra'ayinsa wannan maciyarkin ta koya ma yara ilimin jima'i yana taimaka ma yara su nisanci ma wai zina dan Allah haka abin yake da lokacin da ba a karantar da maciyarkin da lokacin da ake karantar da ita wani lokaci ne zina ta yaduwa babu shakka akan cewa lokacin da ake karantar da wannan yara suna ƙanana ba su damu da wannan ba amma lokacin da aka gwada musu to za su gani tsokarin suke su ga kwam marmakon a ɗabi'a sai ta yi aure sannan ta yi wannan yanzu tun da ana koya mata kokarin take ka ya kamata in ɗanɗana abun nan ta ɗanɗana shi kenan kuma sai ta wuce gaba haka shi ma na mishi ashe lokacin da ake karantar da karantar da su wannan ba abin da ake in ba ƙara ma zawarwa ba har yake ikirarin cewa ai ita lakwal ilimi kawai ake koyar da yara shi addini ana koyar da shi ne a gida iyaye kowa ya koya ma ɗansa menene amfanin ilimin da yaro zai ɗoko ya zo yana marin ma'aifinsa ko yana kai ma'aifinsa ƙara menene amfanin ilimin da za a koya ma da ƙarshe ka zo ka yi zina da ƙanwarka ko ka yi zina da 'yan uwanka menene amfanin ilimin da bai amfanar da addininka ba musan da cewa musulunci babu inda baya shiga musulunci a ko'ina ana yinsa wanda suke da wannan ra'ayin muna fatan allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su idan masu shiryewa ne domin matsalar haɗarinsu shine ya zo a hadisi manzo allah sallahu alaihi wasallam huzaifa al-yamani ya ce ya manzon Allah mun kasance a da a cikin jahilci bayan zakuwarka sai ka zo muna da shiriya da haske na addini to harshen bayan wannan alkhairi da ka zo muna akwai wani sharri da zai zo daga baya sai manzon Allah ya ce eh daga baya akwai wani sharri da zai zo sai manzon Allah ya ce du'atun ala abawabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha sharrin shine za a samu wasu mutane da suke kira zuwa ga wuta me ma'anar suna kira zuwa ga wuta suna kira zuwa ga a kaurace ma addinin kada ya kasance komai sai an kazancan addini sai manzo Allah ya ce duk wanda ya karba musu akan wannan kiran da suke yi to za su je wasa a cikin wuta sai Salman ya ce siffum lana ka siffanta mana su ya suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina wasu mutane ne daga cikinmu ma'ana daga cikin mu musulmai suna cewa su musulmai ne wa yatakallamuna bi alsinatina kuma suna magana da harsunanmu kun ga manzo Allah bai ce bi lisanina ba inda ya ce bi lisanina da larabci kawai a'a sai ce wa yatakallamuna bi alsinatina kuma suna magana da yaran mu nami na musulmai mutane ne daga cikin mu Hausawa zabarmawa hilla ne suna magana irin yaren da muke kuma sun ce su musulmai ne amma kuma suna ƙiyayya da musuluncin suna kira zuwa ga a ƙaurace ma musuluncin muna fatan allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su in masu shiriwa ne masu wannan ra'ayin idan kuma masu shiriwa ba ne allah ya muna maganin su muna ƙara ƙarfafa ma wannan gwamnatin ƙwarin gwiwa da abin da take yi na ci gaban addini allah ya ciyar da ita gaba su san da cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa in tansurullah yansurku in kun taimaki Allah zai taimake ku ma'ana ya ku hukumomin Niger malamai suka ce in kun taimaki Allah ai in tansuru dinahu in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku ma'ana ya ku hukumomin Niger matukar kuka taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku Allah zai ɗaukaka ku akan shugabancin da kuke yi matukar za ku kyautata mana addinin mu to wallahi za mu ci gaba da muku addu'ar Allah ya sa ku ƙare lahiya Allah ya dawo ma da ku akan mulkin domin musulunci ba wai dole ba sai ana yi ana canza mulki in dai har za a samu shugaba na gari to yi har illa masha Allah Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaba ɗai masu irin wannan tunanin Allah ya shiryar da su Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal mujahidin اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا وأعداء ديننا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله